بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له نعم
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا اجتمعوا لا
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب طالب والمظلوم والمظلوم
ما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الر- ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم فنعم المولى ونعم ونعم النصير النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai girma mai kowa mai komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawon katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba ku manta ba yau muna hudu da watan ramadan ya salam ya tahi hudu da watan ramadan shekara ta 1447 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine 21 da watan biyu shekara ta 2026 miladiya a daren jiya mun tsaya akan muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul jin mun tsaya akan aya ta 17 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 18 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu da mu da masu saurare Allah sa wannan karatu ya zama ɗaya daga cikin sabubban da zamu- za su kai mu aljanna. Allah ya taimake mu ya gafarta mana ya gafarta mu uwayenmu. Na'am, mi Allah ya ce,
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
"Wa'annahu, وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا
kul inna ma, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
na'am, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun ga irin gwagwarmaya da irin bayanin da aljannu suka yi, daga zuwansu sama aka koro su suka, sha, suka sa shakka lalle akwai wani abu da yake afkuwa a cikin duniya suka kewaya har suka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana salla sallan alfijir suka tsaya suka ji karatu tsaf suka zo cikin mutanensu suna tadawa suna cewa sun yi imani da wannan alkur'ani ko ba su shirka da, da, da Allah insha Allah daga nan zuwa aya ta goma sha biyar kenan Allah subhanahu wata'ala da ya yi da bayani akan yadda aka yi da aljannu kuma Allah ya gaya mana ya ci gaba da mamu bayani a matsayinmu na mutane na bil'adama tun daga wa Allah wasu kamu ala tariƙati la'asƙainahum gama an gadaka mun yi bayanin irin tariƙa tariƙa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wasu daga cikin masu tafsiri da suka yi bayanin cewa ko da jama'a gaba ɗaya za su haɗu a kan ɗariƙa wadda take ba daidai ba to Allah zai ba su abin da suke so kuma Allah ya kama su jarabta ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala sai muka tashi akan wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada wa annal masajid masajid iya da fassara guda biyu imma ya zamanto jam'i ne na masjid in ma ya zamanto jam'i ne na masjid idan ya zamanto masjid muka ce jam'i ne na masallatai lalle masallatai na Allah ne falata da oma Allahi a hada ka shaidinka kada ka yi kiran kowa kira na ibada tare da Allah subhanahu wata'ala a cikin kowane masallaci ba kira wani kiran mutum a ce ka yi kiran mutum a cikin masallaci a ba shi ba ake ne kira na du'a na addu'a kada ka gama kowa da Allah ka kai shirka a cikin masallaci saboda masallatai na Allah ne subhanahu wata'ala sannan kuma mun yi bayani akan wannan aya ba ita bace addu'ar shiga masallaci da yawa daga cikin mutane za ka ga wai in za su shiga masallaci sai su ce wa annal masajid lillah fala tad'u ma allahi ada su karanta wannan aya to wannan bid'a ce babu inda aka ce in zaka shiga masallaci ka faɗi wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana addu'o'i na shiga masallaci ga sunan da dama ladabin shiga masallaci da farko in ka zo zaka fara shiga da kawar dama kuma muka ce ka daidaita kawar ka kai seti ba sai ka zo ba ka dinga kirdada kana ina kawar damar take ka tsallaka har wani ya ce menene yake wannan kowar masallaci shiga masallaci da kawar dama ake shiga idan za a huto a huto da kawar hagu idan za ka shiga ka ce bismillah ɗaya daga cikin addu'o'in kenan bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma ghfir li waftah li abwaba rahmatik kace bismillah da sunan Allah wasalatu wasalam ala rasulullah tsira da aminci su tabbata a bisa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah sai ka ce Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mini zunubaina wafta li abwab rahmatik Allah ka bude mini kohohin rahamarka saboda masallaci zaka dauke shi kamar kabar duniya a baya ka shigo wanda zaka yi munajati da kai da ubangijinka duk abin da yake duniya ka bar shi a baya yanzu abin da yake gabanka munajati bauta zuwa ga ubangijinka madaukaki shine Allah ka bude mun kohohin rahamarka ya Allah idan zaka huto daga masallaci zaka fara huddo kawal hagum tukwana ka huddo kawal dama kuma gurin sa takalmi sai ka fara sa kawal dama tukwana ka sa kawal hagum to inda ake kama wasu mutanen in suka fito daga masallaci da kawal hagu takalmin sai yana kowa masallaci sai ga sub sun fara sa kawal hagu cikin takalmi nan ma kuskure ne ba daidai bane ba kenan sai ka fito da kawal hagu ka ƙara huddo kafar dama tukwana ka sa kafar dama cikin takalmi kuma ka sa kafar hagu sai ka samu lada ka yi koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda shi rasulullah ya ujibuhu tayammul aiki da dama yana bashi al'ajabi yana so a dinga aiki da dama a aiki da dama duk gurin da yake da tsarki gurin ibada ba kamar shiga ban ɗaki ba shiga ban ɗaki da kawai hagu ake fara shiga in aka huto kuma a fara hutowa da kafal kafal kafar dama in zaka shiga kai addu'a a'udhu a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga datti da mugan aljannu saboda duk a cikin gidajenmu guraren nan guda biyar su ne masabkal aljannu a cikin gidajenmu kowa ya lura da wannan gurare babban su kuma wanda ya yi haɗari shine banɗaki aljannun da suke cikin banɗaki su ne hatsabibai kenan dole ka yi addu'a in zaka shiga banɗaki in ka huto kuma ka ce gufuranak ina neman gafarar ka Allah na ɗauki wannan lokaci ba yi ba ambatanka ya Allah wannan yana nuna mu cewa rayuwarka gaba ɗaya kenan halishanka ya zamanto ɗanye akan ambatan Allah subhanahu wataala wai har wannan lokacin da ka ɗauka a cikin banɗaki ba ka ambaci ba Allah in ka wato sai ka ce gufranak Allah ka gafarta mini wannan lokacin da na fata ban ambace ka ba ya Allah gurare guda biyar muka ce a gidajenmu su ne inda aljannu suke sarka babban gurin da ya yi haɗari shi ne banɗaki ɗaya kenan guri na biyu shi ne gwadala gurin da ake hura wuta shi yasa ake sa mata ko da yaushe zata shiga gwadala ta nemi tsari ga Allah daga aljanu ko a uzu billahi minash shaitanir rajim ta shiga kowa ma in zai shiga gwadala saboda su an yi su da wuta kuma inda wuta take kullum suna son gurin gwadala guri ne na aljanu nawa biyu kenan ko uku gurin da ake ajiye shara duk gurin da ake ajiye shara a cikin gida guri ne na datti guri ne da aljannu suke zama a gurin in ka zo ko da dare ko da saye zaka zuba shara a uzu billahi minash shaitanir rajim ka zuba ba kawai ba ka zo ka zuba ka je ka zuba akan kan wani dan aljanni ya tashi ya bige ka an gane ko guri nawa kenan muka zana guri uku ko na hudu shinhudar da ba kowa a kanta za ka ga a shinhuda wata shinhuda an yi ta kawai ga shinhudar da ake kwana ita sai a kwana biyu uku ba wanda ya kwana a samanta baka zawa masa shinhuda a ɗaki kawai ka kwanta sai ka kakkaɓe ta ka kakkaɓe ko ka yi a wuzu bilan min shaitan rajim ta kwana ka kwanta a samanta ba a zawa shinhuda kawai ta kwana a shinhude kawai ka zo kai ka gaji ka bingire busa musamman wannan aikin yara ne wani in zai bingiren ma sai yayi wani abu ya daga kafa sama ya fada busa matsalai to gurare ne na aljannu shinhuda duk da ba kwana saman ta aljannu yake zuwa iya kwana a saman ta sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kakkade da shikenan sai ka kwanta saura guri guda ko guri guda shine tuhuwar da take rataye ita tuhuwa in ka hudda ta ɗakin ka karate ta wuni ta kwana ba a sa ta ba ba ɗauka ba za ka in ka zo kawai ka kimsa a jikinka a'a sai ka yi bismillah ko ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta kwana ka sa ta ka zazzage ta dan ita tuhuwa limke ta ake a aje ta ballantana ma a ce abin da ake take a rataye da yawa daga cikin mutane suna sakacin wannan za su rataye tuhuwarsu wandansu ko rigarsu ko wani wando na ciki kawai a ban ɗaki ya wuni ya kwana ko ya wasu kwanaki sai ka zo kawai ka ɗauka ka kimsa a jikinka to wannan mugu abu ne kuskure ne sai ka zazzage shi kayi a ta'awuziya kayi a uzu billahi minash shaitanir rajim duk tuhuwar da take rataye a wajama ballantana a ban ɗaki wannan gurare guda biyar su ne guraren da aljannu suka yi zama a cikin gidajenmu saboda haka a kiyaye an fahimta da kyau ko to wa annal masajida lillah lalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada ka shaidin kuka ku kiran kowa kada ku kiran kowa kira na na na, na ibada tare da Allah subhanahu wataala a cikin masallatai jiya mun yi bayani kaɗan akan abubuwan da ba a yi a cikin masallaci kamar cigiya idan mutum ya zo ya ce ya jama'a na ɓadda kaza na ina nema to sai kowa ya ce Allah sa kakka samu annabi ya ce duk wanda ya cigiya a cikin masallaci to ku ce mishi Allah sa kakka samu kai in ka ce mai Allah sa kakka samu kuma kai ka samu lada to ba a cigiya a cikin masallaci in ka yadda wani abu in ka zo amure ya bakin ka dum dum ka dinga lallekawa kana lallekawa da kaga abun ka ka dauke ka tahiyar ka kuma wasu masallatan alhamdulillah sai suka yi- suke wani tsari sai a kawo ko wata kusa duk abin da wani masallaci ya yadda ko kile ne ko menene sai a dauke shi a rataya a gurin kenan dai ba a yi ba magana ba a yi ba cigiya shi yana shigowa in ya ga abin shi a rataye sai ya dauka ya tahi amma yace da Allah ba wanda ya ga kile na na yadda sai kowa ce Allah sa kakka samu sai ka samu lada in ka bai wannan addu'a annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam an fahimta da kyau ko to wannan kenan yawa daga cikin malamai sun tayi akan cewa masjid ake nihi jam'i ne na masjid jam'i ne na mafasil gaffu gabanka guda bakwai wanda aka yi baka umarni ka yi sujada a cikinsu yadda annabi ya ce umirtu an umarce ni an asujada ala saba'in in dinga sujada akan gabbai bakwai su ne goshi da hanci ɗaya da wannan hannun da wannan nawa kenan uku ko ga biyu ga ɗaya sannan gwiwoyi gwiwoyi guda biyu nawa biyar tukwana karetin kawawanka ya tsotsi ka kawa suka maida ya tsotsin su kalli alƙibla bakwai kenan to su ake nihi na masajir ɗin cewa kada kama kowa aiki da wannan gaban sai Allah subhanahu wataala saboda shi Allah shi ya halicci wannan gaban ko ba ma kowa aiki da su sai shi jiya mun buga misali a cikin littafin ihya sunna wa ihmadul bid'a na Sheikh Usman dan Fodio a cikin wannan littafin zakaji yana cewa mutlaq inhina ras ko yaya ka duka kanka inda tahiyati gurin gaisuwa yace haramu haramun ne ya kawo hadisai da dama wanda suka biyo da wannan shine muke so jiya mun fara bayani akan kissan Ja'far Ja'far bin Abi Talib amman annabi ne sallallahu alaihi wasallam kun san farkon musulunci musulmi sun sha wuya an bubbuge su an kalkashe su akwai wanda aka kashe akwai wanda aka turtsa mashi- mashi akwai wanda aka ɗora mai dutse a kirji bilal bin rawa'a a cikin ramda tsananin zahi cikin rere ya ɗauko shi mai shiƙin abin abin ko ya ɗauko dutse ƙato ya sa wasu bayi aka ɗarbe bilal a kwance aka ɗora mai dutsen wannan a bisa kirjin shi wai ya kahurce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hubal hubal wani katon gumci ne me yake cewa shi ko bilal ta yake ahadun ahad ahadun ahad shi ɗaya ne shi ɗaya ne allah shi ɗaya ne shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya hal abubakar da ya marra ya zo ya saye shi ya iyauta shi sai cawuya wadda take ita ce a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su umarni yace ku tayi habasha ku tayi habasha fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahada yace akwai wani sarki a habasha ba a zalunci a gurin shi suka tashi sahabbai tare da Ja'far yana shine shi shugaban su aka tashi mutum goma sha biyu da mata hudu aka kama hanya za a ƙetaro ruwa za a zo nan afirka habasha ita ce farkon farkon azil na musulmi da kawurai suka matsa ma rasulullah ina ya ce ta ku ta yi afirka subhanallah na taɓa gaya muku wasu da suka yi wani bayani ko wani balarabe ne da wani baki ya ce musu ai annabi suna rikici tsakaninsu ɗalibai ne suka ce ai annabi Muhammad a cikin mu yake inji shi balaraba yace eh Allah ya aiko shi a cikin ku amma kakannin naku da suka cuta mishi suka kalkashe mabiyan shi sai yace a zo gurin mu ku tai habasha kaga ya mai da mai magana shine mu ne horkon wanda muka taimaka ma addinin Allah dan ya ci gaba ba ku ne yazo gurin naku ba ya rasa abin da zai ce mishi annabi ya ce najashi sarkin habasha ya ce ba a ba a zalunci a gurin shi da suka zo habasha suka ƙetaro ina ce habasha ethiopia a lokacin nan an ce habasha wannan ƙasashen da su ethiopia da ina ne su djibouti da in eritrea da somali duka su ne ake ce ma habasha da kaɗan daga cikin sudan to kuma an ce sudan a lokacin kuma tun daga yammacin sudan ta yanzu a shigo chadi a shigo niger har senegal duka sunan mu sudan a lokacin kamun a yayyanka kasashe to da ya zo har suka zo habasha sarkin makka ya tattara manya-manyan abutan abu sufiyan sarkin makka kamun ya musulunta a yayi ja'irci da yawa amma al-islam yajibu ma qabla da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk abin da ya wuce ya wuce musulunci kenan da ya tattara sai ya samu wani ana ce mai suhailu yace kai suhailu sarki habasha da ba abokinka bane yace eh abokina ne yace to bari maza lafta ka tai ka iske shi ya bado wannan mutanen da suka tsere kenan yanzu sun ware tona mana asiri har a makwabtanmu ma a san muna kuntata ma mutanenmu suhailu aka ba shi dukiya da zinariya ya ta yi habasha ya isko su jafar ya zo gurin sarki bakon sarki ne ya ziga shi ya gaya mishi ya gaigaya mai ya ziga shi ya ce mutane ne ga sunan sun kauro mutanenmu ne suna zagin suna zagin allolinmu suna kaza suna kaza suna kaza sarki ya sa aka ce su zo Jafar da mutanen shi, Suhailu da mutanen shi ya kawo dukiya ya ba sarki. A fada sai ga sarki ya fito. Sarki yana hutawa, kwadawa gaba ɗaya da Suhailu da mutanen shi Qurayshawa da suka zo daga Makka, kowa sai duka ya gaida sarki. Suka yi rukuni duka musulmi ba. Suka yi tak ba su dukawa. sun sani kuma sarkin wannan ya ce a kashe suke da wuya an gama da su amma tsagwarin imani ƙarfin imani ƙarfin yarda da Allah subhanahu wa ta'ala suna tsaye cik sarki ya zo ya hau kujera ya kalle su suka kalle shi ya kalli su haini da sauran fadawa kowa ya duka ya ce ku ba ku duka ma shugabanninku jafar ya yi magana ya ce na hannu lanar ka illa lillahi wahada ku duba matsayin gurin a kashe su ne kawai an kashe su ku duba kuma amsar da Jafar ya ba sarki yace na hannu lanar ka illa lillahi wahada mu ba mu ruku'i ga kowa ba mu duka ma kowa sai Allah subhanahu wataala a daga nan ai suhailu magana har ya fara samun galaba yake shi sun ki duka ma sarki daga nan aka shiga mukabala da kwari sarki har ya ce a kama su sai kuma jafar ya hudo da wata magana ya ce annabinmu ya ce mu zo gurinka ba a zalimcin kowa to kaga wannan magana sai sarki ya ce ku dakata annabin ya ce ku zo guri na ce in shi ya ce mu zo gurinka ya ce mine ne ake kamu ku ya kai tambaye shi wasu amsa tambayoyi ya bashi suhail ya ga an kada shi sai ta yi a'a tambaye shi hannun ta suke wai isa ba ba Allah bane ya sauko sarki ya sauko daga daga daga kujera yace a cikin qur'anin naku har da zancen isa yace eh mu ba mu fadin sai abinda annabi mu ya faɗi wanda Allah ya kawo mishi ya aiko mishi yace to ga ya muni daga nan ya karanto mai ayoyin maryam alaiha salam tun daga hutatta hal aihuwa annabi isa har shigowa hal maganar da isa ya musu ya karanto ma sarki na jashi ana dubawa fuskar sarki sarki yana kuka imani kenan ya sabko ya zo gurin jafar ya kalli suhailu ya ce suhail wallahi in dutsen zinariya ka kawo ni bar na baka wannan mutanen ya ce jafar ku shiga gari na ku zamna ku yi abin da kuke so har Allah ya muku izini ku koma to kun ji a kaɗan menene muke so mu ce nahadu lanar ka illa lillahi wahada mu ba mu duka ma kowa sai Allah subhanahu wataala haka Jafar ya gaya ma sarki kuma yana ganin mutuwa ce a lokacin wani yace a kashe su an gama da su to wannan aya kenan tana fassara irin wannan waƙi'a da ya abku a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa annahu lamma qama abdullahi yad'u ku sani kuma lokacin da bawan Allah nan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yad'u yana kiran shi yana kiran salatin din yana kiran manya-manyan kadu yakununa alaihi libada sun kusa su maida shi ma huda wannan gurin ai yastami'una aljin lamma yastami'una aljin lokacin da aljannun wannan suke karantar da wannan aljannun sun kusa maida su shinguda in ji wasu mufassirun amma jamhurin mufassirun sun tai akan cewa a shi annabi Muhammadu lokacin da yake kiran kafurai a Qurayshawa a garin Makka sun tsane shi sun tsane shi ba su ji abin da yake faɗi saboda Allah ya ce mu ai wa in yakadu allazina kafaru la la yazluqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra ai waɗanda suka kafirce sun kusa su halakar da kai da idan su kawai da kallo mugun kallo lokacin da suka ji kira zuwa ga Allah ya su riga cewa kai wannan kubar shi mahaukaci ne kaga magana guda waccan kuma ta annabce da yaje yana musu wa'azi kadu ya kununa alaihi libada su shedannin sun kusa su mai da rasulullahi shin huda yau aljani ne shi annabi yana ta wa'azi yana ta wa'azi shi aljani ne sai ya iya dukulkulewa dukulkulewa ya koma kamar ko wani tururuwa ko wata shirnaka ko ya zo ɗas busa kunnen ya hau ko ya zamna a nan to sun mai da shi shin huda ya yi ta musu wa'azi yayi ta musu wazi wannan kenan sai mi gaba qul inni mu baya qul inna ma ad'u qul ga ya musu inna ma ad'u rabbi ni ina kira ne zuwa ga ubangiji na wala ushriku bihi ahada ba ni gama shirka ba ni bautar wani wanda ba shi ba ko da wane ne kowa banda bauta ma tare da ubangiji na Allah ya ce gaya musu gaya musu ya ce dama annabi ya gaya ma kawure duk tsananin kiyayya da suke duk tsananin ba su san addini to kai kana kira ne zuwa ga Allah kuma baka shirka baka bauta Allah da wani قل إني لا أملك لكم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
kuma ku sani Ƙul ha'ilau gaya musu, inni la amliku lakum darran wala rashada, aini ba na mallaka cutaswa ko shirya daga gare ku. Annabu bai mallaka ya shirya ya sa ka dole ka yarda, ko kuma ya mallaka wani abu ya same ka. sai Allah kun gane aya abinda ake nihi annabi ba san shi bane ba ku dauki misalin Abi Talib annabi ya so ya musulunta ko to amma ya musulunta da Allah bai yarda ba bai mus bai musulunta ba ammin shi babban shi wanda yayi rene shi ya zamna da shi shi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya rayu maraye subhanallah in ka duba sirar shi baban shi da farko ya mutu kamun a ihe shi wasu malamai sun ce yana da ana da cikin wata biyar wasu sun ce ana da cikin shi na wata uku baban shi ya mutu da uwar shi ta aihe shi ma aka ba da shi ga suwai ba take raina shi sannan kuma bayan shekara biyu aka kai shi kauye garin su banu sa'ad gurin halimatu sa'adiyya ya shekara biyu kenan shekara hudu da alheri da ta samu a ƙauyen ta nema a ƙara mata hallu a ƙara mata shekara biyu yana da shekara nawa shekara shidda aka maido shi gurin uwanshi uwanshi sun dawo daga madina ta ɗauke shi suka tafi madina ganin ‘yan uwan baban shi suna komowa a hanya wata ƙauye da ake ce mata abuwa a nan ta mutu ita ma uwai shekara shidda babu uwa babu uba duk sun mutu ya iso gare makka sai jaddin shi abdulmutalib kakan shi ya ɗauke shi yana kula da shi yana san shi shi ma bayan shekara biyu hallo shi ma ya mutu shekara nawa shekara takwas bayan shekara takwas aka kai shi gidan abi talib a gidan abi talib ya girma har ya kai shekara ashirin da biyar baban ali ali bin abi talib hali ya yi aure ya auri khadija bancin kissa tana da yawa sirar tana da yawa kenan to wannan abi talib din annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya musulunta yake cewa ya abata ka faɗi kalma guda kalma ɗaya nake so lokacin da ya zo mutuwa kalma ɗaya ce nake so ka ce in samu hujja a gurin Allah a kanka Allah ya saka aljanna kalma ɗaya ka ce la ilaha illallah to manya-manyan kasurguman majusan kawuran suna nan aka shi ko yana bisa shi hudun mutuwa suka fara faɗa za ka hulda shi daga addinin iyaye da kakannu za ka ɓatar da shi a lokacin wannan tsoho ya san addinin wannan shine na gaskiya ya kalli muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan lattijawa na gari gaba daya ya ce laƙad alimtu an bi anna dina muhammada min khairil adiyanil bariyata dina ya ce na san addinin na muhammadu babu addinin da ya kai shi a duniya to me yasa tsoho ba zaka musulunta ba ya ce in ba dan zargi ba kal in mutu a dinga cewa nan ka amminka sai da ya zo mutuwa ya musulunta ya ce da ka same ni ina mai biyayya da kai ya ce ana aladini a ba'i ya ce na kan addinin iyayen shi da kakannin shi innaka la tahdi man ahbabta Allah yake ce ma annabin shi innaka la tahdi man ahbabta kai baka iya shiryar da wanda kake so ya shiryu walakin Allah amma Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama to kaga in ka samu kanka da farko sai ka rasa wace irin ni'imar zaka gode ma Allah da farko da Allah ya yi ka mutum bai yi ka ba dabba bai yi ka ba wani jakki ana ɗora maka kaya da mangala ana rafkarka da kulki a wajen mai turmi da Allah Allah bai yi ka ba jakki da yawa mutane sukan guri su ce wai dama a zamanin annabi aka yi ne to da aka yi ka wani kasurgumin kahurewa ai sai ka gode ma Allah kai musulmi ne da Allah ya yi ka musulmi bai yi ka ba kahure ka ga ni'ima ce kuma da Allah ya yi ka babu abin da kake so sai sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah da ya yi ka ba wani babban dan bid'a Allah da ya yi ka ba min mushriki Allah da ya yi ka ba mai zamba mai yaudara Allah bai yi kawo mai tsubu mai cin dukiyar mutane ba tare da tsibin nafsu ba daɗin ransu sai Allah ya yi ka mai Allah ya ce mai annabi ya ci sai ka rasa da wace ni'imar za ka gode ma Allah kawai ka tashi kai aiki kai kiran mutane zuwa ga sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan kai ba ka iya shiryar da wanda kake so Allah yake shiryar da wanda ya ga dama sai kuma me قل إني لن يجيبني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا gaya musu annabi gaya musu kahuran wannan na makka qul inni la yajirani min allahi ahad ai da gaya musu ni ba wanda ya isa ya cece ni a gurin Allah on naki bautata mishi ba wanda ya isa ya cece ni a cikin ku in naki bautata ma ubangiji na walan ajida min dunihi multahada kuma bazan taba samun multaja ba mafaka a gurin wani in ba shi Allah ba sai mi kuma illa balagan إلا بلاغا من الله ورسالاته na'am ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
illa balagan min Allah wa risalati sai dai kawai ida sako ne a kaina sakon na Allah sakon Allah da risalar shi risalar shi in ida sakonta wa man ya'sillahu ku sani duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da ma'aikin shi fa inna lahu nar jahannama lalle wutar jahannama ta tabbata a gare shi khalidina fiha abada iya dawwama a cikin ta ita wutar nan hal abadin abada kai wannan gurin ko yana bada tsoro annabi yace bai san ba gaibi sai abinda Allah ya sanya mishi annabi Allah ya ce mai bai iya shiryar da wanda yake so ya shiryu sai wanda Allah ya so ya shiryu Allah da ya ce ma annabi shi wa'azir ashirataka wannan sako da aka baka ka galgadi danginka makusanta da farko ka galgade su sai tsaye da tauhidi annabi sai ya tattara ƙureshawa ya tattaro su gaba ɗaya a wani hili ana neman ƙureshawa ni ne ne za a yi ai muhammadu ne yake neman su suka tattaru ya hau hudu ba yace ya yi kiransu taushik taushik yace yanzu in na ce muku yaƙi ya zo daga nan kun gaskata ni suka ce ba mu taɓa sanin ƙarya a gare ka ba duk abin da ka faɗi gaskiya ne ku duba wa a zamanin jahiliya mace suke mai al'amin amintacce ya ce to ku sayi kanku daga wuta ni ma'aiki ne daga gurin Allah ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce babu macancancan amma ibada da gaskiya sai Allah za ku samu rabo ya yi kiran Abbas Abbas amin shi ya ce ya Abbas ka sayi kanka gurin Allah ban na iya ma amfanin komi ibudan baka bauta ma Allah ba ku duba fa irin wannan mawuki ka tsawara ka ga yanayin yaya gurin yake kai ta ya kama sunan iyash ya ce ya fatima bintu muhammad ya ke fatima diyar muhammadu ya ce salini min mali mashit ki tambaye ni daga dukiyata abinda kike so in na iya in baki la agni anki min allahi shay'a ba na iya miki komai gurin Allah idan biki ba to yaya ka gani idan biki bauta ta ma ba Allah ba na iya miki komai ai shine kullum muke cewa jingina ga babban rumbu bata hudda yunwa mutum ne yana cin yana jin yunwa sai ya zo ya jingiri da wani babban rumbu a ciki cike da abinci ya ji yunwa ta tafi mutum ne yana jin yunwa sai ya zo mangaza ta shinkawa a cike da bawunna sai ya jingiru ya ji sak ashe sai ya ɗauka sai ya dafa sai ya yi miya ko da ba nama sai ya ci tukwana yin wata tahi wannan shi ne annabi ya ɗi da saƙo ya mumuka shede kowa ya bautata ma Allah cikin wanda suka musulunta suka bautata ma Allah annabi zai yi ceton al'ummar shi amma a cikin wanda suka yi ba cikin wanda su yi ba yana nuna mu hadisin annabi ranar kiyama da za a zo mutane da yawa tunda ya gaya mu ya ce mau'idukum indal khawf randevu kyan mu da ni da ku a gindin tabci tabcin alkausar sai mun gama a can ya mu ban kwana ya ce sai mun gama a can zai dinga ɗauko ruwa da hannun shi maɗaukaki yana ba mu muna sha muna ciki ko insha Allah muna sha ruwan da in ka sha da kai da kishirwa hal abadin abada zai dinga bamu muna sha za a mutane za su taho za su taho sai mala'iku su zo su kauda wasu mutane su kauda su annabi ya ce ummati ummati al'ummata ce al'ummata ce mala'iku su ce ya rasulullah baka san ba abin da suka yi bayanka ba al'umma ka bace wa'annan sun canza addinin sun kirkiro bid'a sun sa sun kirkiro shirka sun sa ba su bi ka ba annabi ce haka suka yi to fasuhukan suhuka ba ni ba su ba ni ba su wani sahabi yake tambaya annabi yace ya rasulullah ya zakai ka gane mu a cikin dubunnai ya zakai ka gane mu mu ne ga mu na mu ne sai annabi yace ya buga mishi misali yace idan kana da doki mai hore biyar a cikin dawakai kana gane shi ko baka gane shi yace ta gudu zan gane shi to yace haka zan gane al'ummata suna da hori biyal a jikinsu gurin gurare na alwala guda biyal na farko huska na biyu hannuwa nan nawa uku ko kawahuwa biyal ko to haka za mu zo muna haske annabi ya ba mu ruwa mu sha Allah sa amin ya rabbal alamin wannan kenan annan baya shiryar da wanda yake so sai wanda Allah ya ga dama ya shiryu annaba addu'a yake yi Allah ya shiryar da wani illa ya ida sako kuma annabi illa balaga min Allah wa risalati annabi kuma ya ida sako annabi ya ida sako ko bai ida ba sako annabi ya ida sako kan idashin sakon annabi ma aya ta sabko cewa اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
اليوم أكملت لكم دينكم wannan ayar da ta sabko imam malik ya ce duk abin da bai zamanto ba addini a wannan ranar da wannan aya ta sabko to yau bai ya zamantowa addini saboda an ida babu wani abu da zai zo ya shiga al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na hore muku na yarda muku musulunci shine addini inna dina inda Allah al-islam musulunci shine addini duk wanda ya je ma Allah ba tare da musulunci ba Allah baya karbawa huwa fil akhirati min al-khasirin shi ku a lahira iya cikin tababbu annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjin ban kwana ya ma mutane hudu ba ya ce ala alballat na ida sako ko ban ida ba sahabbai suka ce ballakta ya rasulullah ka ida sako ya rasulullah ya juya ya kalli ka'aba ya ce allahumma fashahad allah ka shaida da bakinsa sun gwadi na ida sako ya allah allahumma fashahad annabi ya juyo ce ma mutane falyuballihul hadir alga'ib to duk wanda yake nan wanda ya dauki qur'anin wannan ya dauki hadisai ya isar da wanda za su zo bayana ya isar da sakon annabi ya idi sako babu mahalkin da zaka yi kace kaga annabi ya baka wani abu wanda baya cikin qur'ani baya cikin hadisai a kaga shedan ne yawa suna suna fata akan wannan hadisin annabi ya ce man ra'ani faqad ra'ani li anna shaytan la yatamassal bi duk wanda ya ganni a mafarki to ni ne ya gani saboda shaytan bai daukan kamata daukan kamata yace shaytan bai ya daukan kamata to sai ka je qur'ani da hadisai ingatacce ingatattu ka karanci kamannin na annabi menene kamannin nashi yanzu daga an ce a tada mutum guda a ce ya zana kama goma ta annabi da wahala za a samu wanda zai zana to in yahudu wan nasara sun san annabi kamar yadda suka san ɗiyansu me yasa kai baka san shi ba kaji yadda Allah ya ce ko waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara a cikin littafansu sun karanci na'atu muhammad kamannin annabi kamar yadda suka san ɗiyansu haka suka san kamannin shi to kai kuma annabin naka ne daga an tambaye ka yanzu ya kamannin annabi a ba baki ba ne ba kuri ba ya kamannin annabi ba dogo ba ne ba kashere ba shi ke nan abin da ka sani kai mu je makaranta eh mana mu koyi kamannin annabi mu koya ma matanmu mu koya ma ɗiyanmu mu san shi dan kal ɗan bidi'a su yaudare mu hadisi ta yi wanda ya ganni a mafarki ni ne ya gani shaidan bai ya daukan kamata to kai ka san annabi ka karance shi sak sai wani ya zo maka a mafarki wanda ba wannan kamannin ba ya ce ma shi ne annabi to in kai ka karanta sai ka ce ƙarya kake jafi shaidan ne ba kai ba annabi ba ne eh to an iya daga cikin siffofin shi bai da tsawo bai da gajarta da yawa ko to sai wani dogo ya zo ba ce ni ne annabin ka ce shaidani ne kai annabi ba tsawo ba dogo bane kuma sai wata ya zo a mafarki ya zo ce shi ne annabi ka yarda ka ga baka yarda da siffofin shi duka wanda ka karanta amma wanda suke in wani ya zo musu ya basu to shaidan ne sai ba su abin da babu shi qur'ani su fitar ya fitar da su daga hanyar Allah wai annabi ya zo ya ba su wani abu kuma ga aya ta ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin to kenan kana nihin annabi ya koye wani abu sai yanzu ya zo maka a mafalki ya gaya maka ka ida ta sakon kana nihin annabi bai ida ba sakon Allah kaga bugu abu ne wannan wannan kenan annabi ya ida sako kuma man ya asillaha wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da ma'aike shi fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada zai shiga wannan da kasurguman kafirin ake lalle na gare shi wutar jahannama yana dawwama a cikin ta hal abadin abada Allah kiyaye mu hatta idza ra'aw ma yu'aduna Allah ya ce hatta idara au mayu aduna har lokacin da suka ga turmuzizi abinda ake musu alkawali na wuta da aljanna kai fa ya alamuna man adafu nasira sannu za su san wane ne wanda ba ya da mataimaka wa aqalla adada wanda ba ya da adadi masu taimakon shi Allah yake ce mana ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik بلغ ما أنزل إليك من ربك na'am فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم.
والله يعصمك من الناس Allah ya ce a cikin suratul ma'ida aya ta 67 ya ayyuhar rasul ya kai wannan ma'aiki ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sakon da aka sabko ma daga gurin ubangijinka wa in lam tafa'al idan baka aikata ba fa ma ballagta risalata baka ida ba sakon idan baka aikata ba shi ko annabi ya aikata ya ida sako wallahu ya'simuka minan nas Allah ya isan ma da dun mai ma izgili duk mai ma izgili Allah ya isan maka da shi kaga nan gurin har lokacin da mushrikai na daga cikin aljannu da mushrikai na daga cikin mutane suka ga mayu aduna yawmal kiyama suka ga turmuzizi abinda ake musu alkawali na ranar kiyama fa sayalamuna yawma idhin man adafu nasra a wannan ranar za su san wane ne mai raunin mataimaka wa aƙallu adada kuma ba su da yawa hum amul mu'minina muwahhidun lillahi ta'ala sune ko kuma mu'mine ne wanda suka kadaita Allah shi kadai ai bari dai mushrikai sune ba su da mataimaka gabaki daya mushrikai na aljannu da mushrikai na mutane ba su da mataimaka bari ganin bukin wannan a yanzu ana ta bibiyar su ana ta miye kashi ana shi wannan dan duban ai yankan wuka ne ana ta bibiyar shi yankan wuka ne ai gobe da nisa ne a wace shekara ce aka yi malam mai ruwan iko Allah a nan da magana kana tuna da shi ai polisai suka kama shi wai shi malam mai ruwan iko Allah tano tano ne na ruwa kawai duk malatin da ka zo sai ya baka moda guda an kasha sai ka warke ashe shi tramol ne yake zubawa la haula wala quwwata illa billah kai ya cuci da magarawa polisai suka kama shi aka ji aka like shi da shi da- da ruwan nashi tano tano wanda ake cika a zuba tramol to ka san kwaya ce daga ya zo ya baka moda guda an kasha ya kashi ka gam sai ka huto mara mai ruwan iko Allah Allah tsare sai Allah ya ce me kul in adare أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا
na'am عالم الغيب والشهادة Hmm?
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
illa man irtada يا من انتدى من رسول فإنه يسرق من بين يديه ومن khalifihi rasada liya'lama ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما ولديه وسع وأحاط كل شيء عددا Allah ya ce, Kul gaya musu, in adiri a ƙaribin matu adon, ni dai ban sani ba. Gaya musu annabi, ka ce musu kai dai baka sani ba, ni dai ban sani ba, a ƙaribin matu adon, ranar tashin kiyamar kusa take am yaji Allahu rabbi amada ko kuma Allah zai sa mishi rana eh, lokaci mai tsawo babu wanda ya san yaushe ne tashin kiyama sai Allah subhanahu wataala shi kadai Allah bai sanar da mala'iku ba Allah bai sanar da annabawa ba Allah bai sanar da aljannu ba Allah bai sanar da kowa ba babu wanda ya sani abubuwa guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah qaretin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir wannan sune muftahul ghaib wanda Allah bai sanar da kowa ba babu wanda ya sani annabawa ba su sani ba mala'iku ba su sani ba kowa bai sani ba inna allaha indahu ilmu sa'a shi aka fara faɗi Allah shi yake da ilimin tashin kiyama yaushe ne yaushe ne Allahu a'lam ثقلت في السماوات والأرض a gani لا تأتيكم إلا بغتة bagatara baraɗe za ta sai dai alamominta da aka gaya mana akwai alamominta ƙanana akwai alamominta manya alamominta guda goma manya annabi ya ce za su zo ala tattara successive month daga wannan ya abku ba a daɗewa sai na biyun ya abku ba a daɗewa sai na ukun ya abku su goma ne amma ƙananan da yawa ga sunan an gani sun wuce alamomin tashin kiyama bari mu ida fasara ayan mu komo kansu Allah ya ce qul in buni ga ya musu ni ban san ba yaushe ne a lokacin kusa yake ko kuma Allah ya sa shi mudda tawila amada alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibi shi ya san abin da ke koye babu mai tsinkayo gaibin shi kowane ne shi bai sani ba sai ya ce illa manir tadamin rasulin sai wanda ya zaɓa daga cikin ma'aika ma'aikan wannan kuma su zamanto mala'iku ne ko kuma ma'aika ne mutane wanda ya aiko a duniya in ya zaɓe guda fa innahu yasluku min bayni yadayhi shi wanda aka zaɓan Allah zai sa tsare tsaro gaba gare shi wa min khalfihi da bayan shi rasada hirz tsaro wanda yake shine li alama an qad ablagu risalata rabbi dan ya tabbatar da lalle sun isar da sakon ubangijinsu wa ahata bima ladaihim kuma sun kewaye gaba ɗaya abin da ke nan gare su wa ahsa Allah ya kididdige kullu shay'in adada ko menene ya kididdige adadin shi abinda za za mu gane anan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lin'alama يعلم من يتبع الرسول ممن يتبع الرسول Allah da ya ce, don mu san, don mu san, to don ce Allah da bai sani ba, a a daman ya sani, daman ya sani shi ne aka buga misali da wannan aye, inda Allah yake cewa ma ji alnal kiblatar lati kunta alaiha.
وجعلنا لك ولدا الذي كنت عليها إلا إن أعلمهم من يتبع الرسول Mimman ya kalibu ala.
عقبيه.
Haka ne take aye.
وكانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
Nam.
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allahu akbar. Allah da ya ce li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Dan ya san sun isar da sakon Allah. To dan kaka dauka da cewa Allah bai sani ba yanzu ne zai sani. Sai aka kawo maka wannan aya irin ta. Allah yake cewa lokacin farko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka farlanta mai sallah. Ai da Baitul Maqdis Qudus Palestine can ake kallo ana sallah. sai annabi ya yi gurin daman Allah ya mai damai alƙiblan ta musulmi ta koma ka'aba ita kudus tana haka ka'aba tana nan gurin da Allah subhanahu wata'ala ya tsinkayo annabi yana addu'a a zuciyar shi Allah ya mai damai ya yi san ka'aba fiye da kudus annabi yana tsakar sallah aka ce fa walli waje haka shatar almasjid haram juya huskarka wajen masallacin harama wata ruwaya ko ya idi sallaci aka ce to ka dinga juyawa daga ƙarshe dai wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara duk inda kuke a duniya in za ku yi sallah ku kalli wajen Ka'aba to me aka yi daga nan daga nan sai wasu a cikin wasu munafikai a cikin musulmi suke cewa to ai wane ya mutu a tsohuwar alƙibla yanzu kuma an canza alƙibla zai tashi ranar kiyama sallar da yayi a tsohuwar alƙibla ce kenan kamar Allah bai karba ba ko sai Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ai ba mu sanya ba wannan al-qiblar da kake da a samanta illa li alama sai dai dan mu san daman mun sani dan mu tabbatas daman mun tabbatas eh kaga dan kai ya dauke ka kace wai Allah da bai sani ba yanzu ne ya sani man yattabi ar-rasul dan a jarabce ku ne wane ne zai fi ma'aiki ana kallon can an koma nan ake kallo min manyan kaliba ala akibai wanda zai juya ya fasa bi ya fasa bin eh, annabi sallallahu alaihi wasallam to dama Allah ya san komi a cikin ilmul gaibi komi ya sani Allah ya san yanzu anan dan wuta ne wannan ko dan aljanna ne kai wannan hadisin yana bada tsoro sai mutum ya zo yana aiki irin na ɗan aljanna hatta ma ya kunu baina huwa baina ha illa dira sai ya zo saura ɗan kamu ɗaya ya shiga aljanna ya kusa mutuwa ya shiga aljanna fa ya sabiqu alaihi alkitab sai abinda aka rubuta na kaddara tun yana cikin cikin uwar shi ya gitta mishi fa ya amal bi amal alil nar fa yadkhulu sai ya yi aiki irin na aikin ƴan wuta sai ya shige ta Allah kiyaye to amma albishirinku akwai wata ruwaya da ta wanke mana zuciya wannan hadisin fassarar shi akwai ruwaya da ta ce fi ma ya nas ɗaya daga cikinku yana aiki irin aikin 'yan aljanna fi ma ya nas a yanda mutane suke gani ashe shi a zuciya shi ba aiki ba ne yake ba da ikhlasi ba yake ashe shi a zuciya shi kahuri ne munahuki ne ku dauki hadisi wannan bawan Allah da ana ta yaki a Uhud wani yana ta yaki yana ta yaki kuga aiki ne na ɗan aljanna ko a cikin musulmi aka gaya ma annabi fulani wanda ya ce yana ta kashe kahurai sai annabi ya ce dan wuta ne gaibi ne Allah ya aiko Jibril ya gaya mai ba dan Allah ba yake yi to cewa dan wuta ne wannan mutumin wani sahabi sai ya rude ka mutumin yana yaki a ce dan wuta ne sai yake bibiye shi yake bibiye shi yake bibiye shi da yaki ya lawa duk an ji mai ciwo a jikin shi duk an kakkarya mai jikin shi sai ya koye share guda ya ajje mashin shi sai ya hau ya turtsa ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi wane ne daga can sahabin ya kauɗo da gudu ya kauɗo da gudu zuwa gurin annabi yana la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah babu mutuntancin amma ibada da gaskiya na shaida kai ma'aikin Allah ne annabi ya ce me akai kuma yace wannan mutumin da kace dan wuta ne gashi can ya kashe kanshi ka gani wannan mutumin yana aiki irin aikin yan aljanna a ganin mu ko ba a ganin mu bane da ya zo mutuwa daman ashe ɗan wuta ne sai aiki na ‘yan wuta sai ya shige ta shi ke magana ta kare saboda haka ka yi aiki da ikhlasi ka yi aiki don Allah ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kana mai aiki don Allah a zuciyarka don Allah wannan kenan yine ne muka ce za mu komo kan shi na'am alamomin tashin kiyama guda goma manyan ai da sauran lokaci ko minti uku to kai to ya kai kace uku shi ya ce goma wane ne mai gaskiya cikin ikhtalafa ulama alamomin tashin kiyama kananan a cikin hadisi jibril yace anta lidal amatu rabbataha baiwa za ta aihi uwar gishiyarta malaman hadisi sun ce baiwa wannan ita ce mace ta aihi ɗa ko ɗiya su dinga gallaza mata za ka ga babban budurwa a gida ko taya wata aiki ba ta yi hal in aka yi miya ta ce ba gishiri ka san wannan shigantaka ce yaro ya dinga butulce ma uwayen shi yana ɗaukan kayansu yana duk abin da Allah baya so to alamar tashin kiyama ce fassara ta biyu suka ce ai amakin wannan islam ake nihi al'umman musulmi za ta aiho ɗiya wanda da su ake cuta ma musulunci eh da su za a gamu ana cuta ma musulunci ɗaya kenan duka na furnufa an talidar amatu rabbataha sai nan kuma yace za ka ga wasu mutane wa an tarar hufata za ka wanda suke suna tafiya ba su takalma al'urrata wanda suke zir ba su da kaya tuwaye alata talakawa talakan talak shine alat ri'aisha masu kiwon kananan dabbobi ba su da kudin da za su sai shanu da raƙuma ya tatawwalu na filibuniya sun gane sun komo su ne suke tsawaita gidaje a cikin gari tsawo na sama na gidaje da tsawo na ƙasa na faɗi wani duk alama ce ta farko ƙanana-ƙanana amma manyan alamun guda goma ne in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam na farkonsu malamai suka ce wanda zai bayyana shine hudawar rana daga yamma rana kuna gani tana fitowa daga gabas nan za ta je ta fada yamma ta je ta yi sujada gurin ubangiji ta roki izini in huce Allah ya ce mata ta huce akwai ranar da za ta zo in ta zo ta yi sujada ta tambayi Allah subhanahu wataala in huce sai Allah ya ce koma daga inda kika zo sai ta komo kana wayewa da safe sai ka ga rana ta fito daga yamma to ai daga ranar kuma duk wani mai aiki bai yi ya kare eh aiki ya kare ɗan aljanna sun san kansu ɗan wuta sun san kansu alamomi sun mara tazuwa kuma akwai hudawar ya juja wa majuja gajere mai dogon kunnuwa wa kun min kulli hadabin yansulun wasu mutane ne iya banu adam ne dai an like su a wani guri za su malalo duniya za su cinye komi na duniya komi su shanye ruwa su cinye itace su shanye mutane wanda suka isko su cinye mutanen wasu su tsere annabi isa ya bayyana ya ɗauke sauran mutanen su hau bisa dutse da kwai bayyanar mahadi da kwai hutawar dushal da kwai iska da kwai kusuf duka wanda za su bayyana a gaba amma ba mu san bayaushe akwai dabba jasusa wanda za ta fito dabatul ard to duka wannan alamomi ne manya in ɗaya su goma ne in ɗaya bayyana sauran za su zo alattattara tashin kiyama za a yi shi akan damalmalallun mutane fasikan mutane ja'irai wanda musu sun bila ilaha illallah akwai sauran lokaci duniya akwai sauran lokaci yawa amma kai in ka mutu ai shikenan kuma baka san bayan shi zaka mutu eh da ka mutu shikenan kana cikin kabari a yanzu wanda suke cikin kabari shekara dubun nai suna tsamin tashin kiyama kai ma da ka mutu shikenan ka shiga cikin su kana tsiman yaushe ne za ta zo tashin kiyamai Allah samu aljanna Allah samu yi Allah gwada mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ko mun dacinta ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani bubu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah muna roƙonka a wannan dare na Ramadan Allah ka tiyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure Allah ka taimaka musu ka ba su daidai su masu neman jari Allah ka ba su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya rabbal alamin ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasarmu da ƙasashen musulmi gaba ɗaya bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين